والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كما أسوم كراتو muna roƙon kowa da kowa ya karanta hasbun Allah wa ni'mal wakil 450 hamsin Allah ya kiyama na kasar mu Allah ya mu zauna lafiya duk wanda suka zo na Allah mai da su gidajen su lafiya hasbun Allah wa ni'mal wakil 450 hamsin ka mu zo makaratu kowa masu sauraro duka su yi mu kuma masu karatu muna yi إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يوجبكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم Ubangiji yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa duniya ga baki daya abin da yake sa mutum ya ki gaskiya ya ta jayayya da annabawa ko kuma ya ki gaskiya ya ta jayayya da waliyan Allah ko kuma ya ƙi gaskiya ya ta jayayya da malaman musulunci abinda yake za haka son duniya Allah ce to mai ce duniya inna wal hayatud dunya la'ibun wa lahaw iyakan duniya la'ibun wasa ne na yara masu wasa da yau walahun da wasa irin na wasar da babu sha'awa a cikin ta ita ce ake kiranta la'ibun wasan ƙananan yara lahawun kuma wasan da take da sha'awa a cikin ita ce lawo to iyakan duniya kenan dai da ibn wa lahaw mecece duniya har da za ta raba ka da annabawa ka kafurcewa Allah mecece duniya har da za ta raba ka da bayin Allah salihan bayin Allah waliyai har ta raba ka da fararan Allah mecece duniya har da za ta raba ka da malaman musulunci ka karɓar su ka karɓi maganar makiya Allah wa in tuminu wa tattaku يؤتكم أجوركم wala yas'alkumu amwalakum amma in kuka yadda kuka yi imani wa tattaku ko ji tsoron Allah yutikumu ujurakum Allah zai ba ku ladanku wala yas'alkumu amwalakum ba zai tambaye ku dukiyoyinku ba idan mutane sun yi imani sun ji tsoron Allah to Allah zai ba su lada ladan shine aljanna aljanna wa bar hayatud dunya fil akhirati illa mata in an jingina rayuwar duniya da aljanna sai a samu yar duniya yar kadan ce to ita wannan yar kadan ce za ta raba ka da Allah wala asarkumu amwalakum Allah ba zai tambaye ku dukiyoyinku ba ma'anan wannan Allah tabaraka wa ta'ala kullum yana tambayar musulmi sallah sau biyar amma ba zai tambaye su ba da kuɗi a aikin Allah sai bayan shekara guda yace na riga na san halin ku ko mutane in yas'alkumu wa fayubikum tabkhalu wa yukhrij dhanakum idan da kuɗi ake nema a wurin ku yadda ake neman sallah kullun sau biyar ake neman kuɗi a wurin ku da abin da yake cikin zuciya da ya fito saboda haka ne mutane suna da Allah ya yi wa mutane son dukiya a zuciyarsu da gasken gaske in ba ya ga wani abin da ya fi masa dukiya ba to ba zai iya rabuwa da dukiyarsa ba shi mutum saboda sun dukiyar
يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم إن يسألكموها فيهفكم تبخلوا ويخرج ضوانكم da Allah zai rika tambayar ku dukiya kullum kamar yadda yake tambayar sallah kullum in haka aka yi yufikum sannan ya ci gaba da yananna ce wajen neman kaga sallah in kai sau ɗaya bata isa ba biyu bata isa ba uku hudu bata isa ba sai kai sau biyar amma ita ma dangane da girman Allah da girman da abubuwan da Allah ya yi maka ai in ka lura abin kunya ne a ji kuna faɗa da Allah akan sallah ubangiji shi yayi sama yayi ƙasa yayi mana iskar da muke shaka yayi mana ruwan da muke sha yayi mana nono yayi mana abinci mai gina jiki yayi mana nama ya ba mu lafiya muna sarrafa gabobinmu ya hore mana dabbobi na hawa da na laftu da na ci da na sha har yanzu ya hore mana dabbobin karfe ma duk waɗannan alherai menene Allah ce mu yi masa a sakamakon waɗannan alherai da ya mana ce mu gaishe shi sau biyar kawai kullum a cikin awa ashirin da hudu in ka lura awa ɗaya kawai Allah ya wajabta maka domin sallah minti goma sha biyu kayi azahar minti goma sha biyu kayi la'asar magariba haka isha'i haka asubahi haka minti goma sha biyu sau biyar shi zai baka awa guda ta cikin awa ashirin da hudu Allah ya ce ka bashi awa ɗaya wace gwamnati za ta ɗauki ma'aikaci don yi mata aikin awa ɗaya wani kamfani zai ɗauki ma'aikaci don yi masa aikin awa ɗaya aƙallin bautan da za ka yi wa gwamnati ko kamfani awa takwas Allah ya ce da ina ro ina tambayan mutane kudi kamar yadda nake tambayan sallah kullum da abin da yake cikin zuciyarsu da ya fito da sai su ki bayarwa yufikum tamkhalu yanan na ce wajen neman ku kawo kudi ku kawo kudi fi sabilillah wa anfiqu fi sabilillah wa anfiqu fi sabilillah kullum to da sai mutane su yi rowa su hana wa yukhrij adghanakum sai ya fito ya fitar da kofen da yake cikin zuciyarku na kin rabuwa da kuɗi
أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ومنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تستبدل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ga kunan in ji Allah hantu ha'ula auna ga ku waɗannan mutane bayin Allah in ji Allah auna ana kiranku litunfiqu fi sabilillahi don ku kashe kuɗi saboda Allah saboda ba da zakka kullun shekara da taimako kuma na miskinai da fakirai da waɗanda suke abin taimakawa da kuma taimakawa sojojin musulunci da taimakawa matafiya ana kiran ku zo ku yi haka minkum man yaqal a cikin rowa suke kin bayarwa ba da abin da aka ce su bayar din wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi Allah ce to aje ai ta rowan ne duk wanda ya rowa ai kansa ya hanawa abinda in ka bada guda daya za a mayar maka akalla goma kace kayi rowan ɗayan to ka rasa goma kenan daga goma za a je ɗari bakwai za a je fiye da ɗari bakwai to in ka hana ɗayan kamar dai mutum ya fito da irinsa na shuka a gona sai ya ga hatsin yana da kyau ki kai wannan na abun ne shi a ƙasa ni ba zan bunne wannan a ƙasa ba sai ya koma da shi gida to da kaka me zai samu ya yi wa ƙasa rowan hatsinsa da mana kuma ta yi masa rowan abun kaka wa bai yafkal duk wanda ya rowa fa inna ma yafkalu an nafsi wannan ya yi wa kansa ne rowa wallahu al-ghani wa antum al-fuqara Allah mawadaci ne wa inna allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin Allah ya wadata ga barin halitta ma gabaki da balle ibadanta balle abunda take bayarwa wa ma karatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin abinda ubangiji yake nema wajen mu mu bayinsa mu bauta masa to da yake gwamnatoci duk inda suke suna bukatan abu uku ne suna bukatan dukiya in ba dukiya gwamnati ba ta yiwuwa suna bukatar abinci in ba abinci gwamnati ba ta yiwuwa kuma suna bukatan mazaje force wanda sai baba ta gani masu ɗamara dare da rana to Allah ya ce shi guda biyun can ba ruwansa da su shi masu ɗawara sai baba ta gani din nan su kaɗai yake so wa ma karaktu jinna wal insa illa liya'budun ɗamara kenan ma uridu minhum min rizqin ba ruwansa da kuɗi da za a tara masa wa ma uridu an yut'imuni ba ruwansa da abinci da za a tara masa saboda haka ne wa man yabqal fa inna ma yabqalu an nafsi wallahu al-ghani Allah shine mawadaci ga barin komi ma wa antumul fuqara'u ku ku ne mabukata kullun kuna da bukata dan adam kullun yana da bukata na zargu zamanin da zargu makanin ba dama a ganka sai ka samu wuri ba dama a ganka sai ka samu lokaci in an ganka ba dama ka zauna sai ka yi numfashi in kai numfashi ba dama sai ka sha ruwa sai ka sha nono sai ka ci abinci sai ka samu wurin kwana duk wannan bukatu kullum suna tare da kai ko menene ke da kai kana bukata wajen Allah ya ayyuhan nas antum fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne masu bukata zuwa ga Allah Allah mawadaci ne Allah bun godewa ne ko da mutanen ƙasa su godewa Allah ba Allah bun godewa ne sama da ƙasa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ومن يبخل فإنه أبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا أمك وازي saura in kuka juya kuka ba da baya kuka yi karɓan wazin nan ya sabdil ƙauman gairakum Allah zai tafiyar da ku ya canja waɗansu masu karɓan maganarsa maganar annabawansa maganar bayinsa salihai jagorori zuwa gare shi sun la yakunu amsalakum waɗanda aka kawo za su zama ba kamar ku ba wanda in za su ce samina wa adana ne ba masu cewa samina wa asaina ba kullum in Allah ya canja in ya shayi sun kuwa yiwon nasu ya tafi akari wa ka Allah wa nazari kadira idan Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku ya ku mutane in kun ki bin abin da yake so in ya ga dama sai ya kau da ku wa yastabdil qauman ghayrakum ثم لا يكونوا أمثالكم waɗanda za a kawo ɗin ba za su zama kamar ku ba za su zama masu biyayya wa Allah masu biyayya wa annabi masu biyayya wa jagorori zuwa ga Allah
سورة الفتح مدنية وهي تسع وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا
آه سورة الفتح مدنية وهي تسع وعشرون آية wannan sura da za mu shiga yanzu ita ce suratul fathi suran inna fatahana wannan sura ta sauka tsakanin makka da madina wato tsakanin hudaybiya da madina a cikin watan zulqida lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara shida a makka a madina yayi begen zuwa makka yayi dawami yayi ibada to kuma ga yadda tsakanin yake tsakaninsa da kafiran makka ba kyau to yake tun da yake ibada zai je bari haka ma zai je in ya je kusa da gari ya sanar da su ya zo amma ba da niyan faɗa ba ya zo ne don ya yi ibada ya tashi da sahabbai dubu da ɗari hudu ko ɗari biyar ko ɗari shida khilafan masu hadisi da suka zo hudaybiya sai annabi sallallahu alaihi ya kamata daga nan ne za mu tsaya mu aika mutanen makka mu ce mun zo amma ba mun zo faɗa ba ne mun zo ibada ne za mu koma sai aka ce duk wanda ya je makka yau kwanansa ya kare ba dai mutumin ka ne ba in dai mutumin ka ya je makka yau kwanansa ya kare amma sai dai usmanu usmanu shi zai iya zuwa lafiya ya dawo lafiya Usman ibn Affan yana daga cikin rukunan manzo Allah guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan mutumin da zai sadaukar da ransa da duk abin da ya mallaka ba kamarsa sai aka ajiye masa abubakar a gefe gefe ya zama na'ibinsa a wannan wuri manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda zai ce sai dai a mutu ko a yi gaskiya sai baba ta gani sai ya ajiye masa sai na Umaru a gefe ya wakilce shi a wannan wuri sai na Usmanu kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik annabi sallallahu alaihi da sanyin hali ba yi da fushi ba yi da zafin rai to sai na Usmanu kuma sai aka wakiltar da shi wannan wuri ga kunya ga saukin hali ga saukin magana zai shiga cikin miyagun mutane ta magana su ba kwa gane abun ba haka bane da ya haka ji mana ai abun ba haka bane ba haka bane to zai shiga wurin kowa ya magana sannan ali kuma ya washi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dukkan abun da aka tambaya na ilimi ko na duniya ko na lahira ko na addini ko yana bacci aka tambaye shi yanzu nan zai ba da amsa to sannan Usman zai annabi ce zo mai ke ka ka je ga mutanen makka na zo ina nan hudaybiya amma ina nufin zan zo in yi umra ne in koma ba na zo faɗa ba ne da ya je ya gaya musu kace a'a ai mai gidanka ba da iko ya shigo mana garin nan idan ya zo da niyan yaƙi ne muna shirye amma duk duniya ta san ba ma zaman lafiya da shi sannan duniya ta ji labari ya zo garinmu ya yi wani abu ya fita lafiya wannan abin kunya ne ban dai da bana kai kam ga ɗakin nan ka je ka yi abin da kake so ita bai aiko ni yi tsawabi ko in yi wata ibada ba abin da yace in yi kenan to da ya dade sallallahu alaihi wasallam da ya ji janna usman ya dade sabai suka cewa kadda usman ma an kashe shi kadda an kai sai abun ya kawo girgiza sai Allah ya bada umarni duk wanda suka samu girgizar nan su zo su yi maka mubaya'a su jaddada imanin su wanda zai zo nan cikin wannan sura da qarabi Allah ayyuhu yubayuna ka ta shajarati nan aka yi bai'atu ridwani to da suka aiko su hailu ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bande da shiga makka bana aka yi yarjejeniya aka yi rubuce-rubuce na cewa daga bana an yarda baɗi ne za ka dawo ka shiga ban da bana amma daga yanzu a rubuta wanda yake goyon bayan ka goyi bayan ka a rubuta a yarjejenoni aka yi su da yawa da za a rubuta yarjejeniya din sai na umaransa ya ɓaci kashi ya rasu lallahi ga mu ga makka muna mutanen allah waɗannan arnan kawai su hana mu shiga makka mu yadda mu ce shi kenan daga nan za mu koma sai na umaru da ya ji zafin ya faɗi haka annabi ya ce ya annabi ya ce ya umaru ni ho manzon Allah ne da umarnin Allah nake aiki sai na umaru ya ji zafi abubakar yana waje da sai je ya same shi ce ka ji da abin da mai gida yau wai ga mu ga makka ba wai ya yarda wa'annan kafirai an rubuta za a rubuta yarjejjena wai za mu ko ba ba za mu isa mu umran ba sannan baka ce kai umaru kamar da hankali ba shi an daifin manzon Allah ne da wurin Allah yake aiki sannan wurin ya fashe da kuka ce hakika abubakar ya fi za a rubuta yarjejjeniya aka sa sannan Ali ya rubuta to ya rubuta haza bismillahir rahmanir rahim haza ma ahada rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhailu da mutanen maka suka ce mu yadda ba goge bismillahir rahmanir rahim mu san shi ba ka rubuta wani wanda muka sani bismika allahumma annabi ya ce goge ka goge rasulullah ka sa muhammadu ibn abdullahi sannan ali ce yayi shiru annabi ya ce goge musu tunda ba su ba sa so ya ce ya rasulullah kaga hannun nan wallahi hannun nan ba zai goge rasulullah ba ga inda ladabi ladabi ya saba da bin umurni kullum ladabin ya saba da bin umarni to ladabi za a ɗauka wani hali a wani hali ko sai a bi umarni to daga nan da aka yi wani yarjejeniya manzon Allah da sahabbai suka kwance ɗamarar su ta umra suna dawowa gida Allah ya sauka masa da wannan sura mai wannan albishir saboda haka sahabbai suke cewa wasu mutane suna tsammanin fatu makka da shine fatul akbar amma fatul akbar shine yarjejeniyan hudaybiya don nan aka samu shiga juna aka samu musulunci da yawa wannan sura tana cewa haka bismillahir rahmanir rahim inna fatana laka fathan mubina ubangiji na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama na yi maka alkawari zan maka buɗi da baya ce nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin nasara tana zuwa daga Allah fatahi yana kusa zai zo daga Allah kai mu'mina albishir to sai fathun mubin din yazo yanzu shi matsakaici din kamun alfatul mutlaq yazo ubangiji na ce na fata na laka wata mubina mun maka fatahi bayyananne alaman cin nasara ya zo ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ubangiji ya yi haka ne yafira da kallon ma ta kaddama min zambika ya gafarta maka abin da ya wuce na zunubinka da kana da shi annai ba shi da shi kuma ta akara ya gafarta maka zunubinka wanda zai zo da zai zo ba zai zo ba to wa ma adri ma qalbi wala bikum a cikin sura da take baya can lokacin da annabi yake cewa ni dai manzo ne ban san yadda Allah zai yi da ni ba ban san yadda Allah zai yi da ku ba suka ce to kai ma baka san yadda aka lemu to sai ana ɗarɗar amma da Allah ya faɗi ya fi raka Allah ma ta kaddama min zambi ta ma ta akhara wa kimma ni mata wadai ka hade ka sirata mustaqima wa yusraka Allah nasran aziza mu'mina suka ce yau kam hankalin mu ya kwanta mun ji yadda Allah zai yi da kai kai kuma fa kai kam to mu ba to na mu'minai din ma yana zuwa bayan wannan يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر وتم نعمته عليك الله زي تك نعمة سجريك ويهديك زي شريعة دك صراطا مستقيما hanya madaidaiciya kuma ya shiryar da shi siradan mustaqiman din domin sai da ya rantse ya ce ya shiryar da shi siradan mustaqiman bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim ya shiryar da shi hanya madaidaiciya hanya madaidaiciya din nan ita ce hanyar annabawa da siddiƙai da shuhada'u da salihai wanda kullum mai sallah sai ya roƙi Allah ya shiryar da shi wannan irin hanya ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim saboda haka ai kokari a bi wannan tartibi tartibi shine idan an aife ka a zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka bi annabi Muhammadu ka huta shine shehun duk duniya da lahira ya zama shehun ka minan nabiyina kenan idan baka samu zamanin annabi ba ka zo zamanin sayyidina Abubakar ka bi Allah ka bi annabi ka bi sayyidina Abubakar wasiddiqina kenan idan baka zo zamanin Abubakar baka zo zamanin Umaru to ka samu ka bi Allah ka bi annabi ka bi siddiqi ka bi shahidi wa shuhada'i wa salihin ya ka zo zamanin sayyidina Usman sayyidina Ali kuma ka shiga cikin salihan bayin Allah in an zo cikin waɗannan zamanai kuma na yanzu to sai ka duba ka gani waɗanne ne suke kama da hanyar waɗancan sai ka bi hanyar su komi tsawon zamani komin dogon sahu kabi kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam don ubangiji ya ce wa man yuti illa war rasula duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim komi tsawon zamani masu waɗannan irin hali suna tare da Allah suna tare da annabi wadda ka malin ya nama dalibu minan nabi'ina wasiddiqina washhada wasalihin ko mai tsawon zamani saboda haka ne ake son mutum in ya zo in ya zo duniya to ya nemi masu bin hanyar Allah ya bi su don Allah ya yi umarni haka ya ce wata bi sabila man anaba idayya ya kai bawa na in ka zo duniya idan iyayenka suna kan hanya ta ta ja- jagoranci zuwa gare ni ka huta sai ka bi su in ko ka same su ba kan hanya ta ba to ka kyauta musu ka nemi wanda ya biyo hanya ta ka biyo shi ku dawo mini tare misalin shiga ɗariƙun waliyai kenan wata bi sabila man anaba ilayya wanda maganar za ta zo nan gaba inna allazina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim misalin neman hanya madaidaiciya a zamanin yanzu tun da bamu sabu annabi ba bamu sabu abubakar ba bamu sabu umaru ba bamu samu usmanu ko aliyu ba to sai mu nemi waɗanda suke bin hanyoyinsu mu bi hanyoyinsu to saboda haka ne ake shiga ɗari kun wali misali shiga ɗari kun waliyai kamar mutane ya zo gaban babban mutum mai biyan bukata ko shugaban ƙasa ko gwamna ko wani mutum zo da bukatunsu su gaya masa in sun gaya masa sai ce to a ɗauko gana masgo a ba wannan kuɗi ne a ciki a ɗauko wani gana masgo a ba wannan kuɗi ne a ciki a ɗauko in an gwa to a ɗauko manya-manyan ambulolin na a ba waɗannan a ba waɗannan in an gama sai ya dubi waɗansu kuma sai ya ce ya fidda 'yar takarda ya ɗauki jan biro ya rubuta ce je ka ministire kaza wajen ware karfi takardar nan bai bashi ko naira ɗaya ba tafi can kamar ya tura shi nesa da shi ne kai a ganinka wanda suka samu wannan gane masgo cike da kuɗi ko manyan ambuloli da wanda bai samu komai ba sai yar takarda da jan rubutu kuma aka kore ta ministire wane ne ya samu da yawa ai mai jan mai jan rubutun nan shine ya samu da yawa domin an jima kaɗan shi ma zai kyautar kuɗi to shine ma'anan komawa bayan amma da kai can bayan salihai su ja ka su haɗa ka da shuhada'u su ja ka su haɗa ka da siddiƙai siddiƙai su ja ka su haɗa ka da annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zo wajen annabi ka zo wajen Allah ko ya je ka siratan mustaqima
وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا دام انا فدا مك نصر من الله فتح قريب to ga fatahin nan kuma nasara tana zuwa ta karshe za ka ji Allah ce masa ja iza ja nasrullahi wal fathu shine al fathul mutlaq kenan wannan shine na tsakiya fathun qarib fathun mubin fathun mutlaq sai lokacin da zai bar duniya ne a yi masa fathul mutlaq din wanda sahabbai za su gada wanda bayansa siddiƙai za su gada iza ja nasrullah wal fathu wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinin afwajan fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfir innaka tawwab wa yansuraka Allah nasran aziza Allah zai baka nasara nasara gagaruman nasara mai karfi mai buwaya هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
يدخل المؤمنين يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama dan hargitsin da aka samu wurin sabban da suka ce mu shiga makka kai komai ma ya faru ya muna tare da Allah waɗannan yan kafirai dan kaɗan su mai da mu gida ga mu ga makka mu zo mun yi ibada ba mu koma to wannan tashi hankalin da ya samu annabi ya ce kowa ya kwance kowa ya kwance umrarsa za mu koma sabbai sai suka yi nauyin kuncewa saboda girgizar da ta same su ya shiga wajen iyalinsa ummu salma ya ce ina jin tsoron wani abu ya samu mutane na ce menene na ba su umarni su kwance damara za mu koma umra ta kare inda aka tsare mun nan ya isa amma na ga suna kasala sai ta ce ya rasulullahi ka fara kwancewa su gani in sun ga ka kwance duk za su kwance to Allah yana gaya wa annabi ce huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina lokacin da hargitsin nan ya faru zuciyoyinsu suna ce a je mana komai ma ya faru komai ma ya faru a Allah ya saukar musu da natsuwa a cikin zuciyoyinsu suka yadda da ikon Allah anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina yayi haka ne yazdadu imanan ma imanihim don su ƙara imani akan imaninsu za ma su jaddada imanin ne nan gaba kaɗan ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما كافرا مكة مي مي كافرا مكة الله ذرا تكيد في قلوب المؤمنين يا يا كنيس ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم don su ƙara imani akan imaninsu za ma su jaddada imanin ne nan gaba karam walillahi junudu samawati wal ardh وكان الله عليما حكيما كافرا مكة مي مي كافرا مكة Allah da yake da mala'iku a sama da mala'iku a ƙasa da waɗansu irin dundunan da ba wanda ya san su sai shi wa ma haru juhu da rabbika illahu mala'ika ɗaya ya je zai kaji kafiran maka sun masa kaɗan ikonsa ne kawai ya yi a yi haka walillahi junudu samawa da ba tsoro ba ne Allah shi ne mai runduna sama da ƙasa wa kana Allah aliman hakima Allah masani abin da yake aikatawa ne kullu yana aikatawa aikin sa cikin ilimi yake aikatawa da hikima mai masani ne mai hikima duk abin da ya aikata daidai ne saboda ku yi hakuri ku yi manzon Allah ku koma gida
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما Allah ya ja kwanan mutanen Makka da Allah ya ga dama da ya tura annabi wai da an tattaka kafiran Makka mai suka iya amma Allah ya ba da haƙuri ya ce a koma liyurkhilal mu'minina domin wannan yarjejeniya za ta sa a samu daman shigar da kafirai da yawa cikin musulunci in sun shiga musulunci ko kamar sun shiga aljanna an gama Allah ya ba da wannan dama ne liyurkilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu ya shigar da mu'minai maza da mu'minai mata aljanna wanda korammai suke gudana a cikin ta guda hudu mun riga dai mun fani koramman a cikin surar da muka fito أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أصل مصفى والمؤمن الجنات تجري من تحتها النار وكان ذلك عند الله فوزا عظيما سام كافري يشق مسلمتي خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم ذات دوما أتكم ونن الجنة نند أكسنتا kuma Allah zai gafarta musu laifukansu duka samun shiga musulunci a samu shiga aljanna a samu yafewa wai wannan shine fauzan aziman babban rabo kenan Allah ya bamu
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الزانين بالله زن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مسيرا غاربا مؤمني أن فديشي الجنة ذا أدوم أشكي kuma an samu babban rabo to munafukai fa wanda suke nuna cewa su musulmi ne ana sallah da su a cikin zuciyoyinsu kuma su kafirai ne suna neman kullum dai wai Allah ya ba a, shi shugabansu na waje sa'a su munafukai lokacin da annabi ya shiga ya zo madina kamun ya zo ma mutane sun duk madina sun riga sun musulunta in baka musulunta baka da inda zaka zauna baka da abokin magana to sai akwai mutane guda biyu abdullahi bin ubayyin an gama shirin komai za a nada shi sarkin gari da annabi ya zo sai aka manta har yanzu ba nada shi ba ga annabi ya zo gari ba ke ta maganar sarki ɗaya kuma shine malamin garin abu amir al-fatih ar-rahib shi ko shi ne babban malamin garin wurinsa ake dawo akan komai annabi ya zo gari wa ke ta maganan malam to sai mutum biyun nan suka kulle wa annabi mugun nufi Allah ya ba mu sa'a ne mu tumbuke wannan abu da ya zo mana ya zo ya daddanne mu Allah ya ba mu sa'a mu tumbuke kai ka tafi kasar waje kai ka nema mana makami da sojoji ni kuma zan shirya filan anan gida to suna nan suna yi suna yi suna yi har shekara ta takwas ba su ci nasara ba ba su ci nasara ba har shekara ta takwas da su ci nasara ba sai suka sai shi Abu Amir Ar-Rahib din sai ya bada shawara yanzu abin da za a yi tun da yake mun riga mun yi yawa ku gina masallaci daban in kun gina daban ku kira mutumin ku ce ya zo ya bude muku saboda bakatar da hankulan mutane sai suka mance da gaske ne Allah yana magana da annabi din sai suka gina masallaci su munafukai sai gina masallaci sai suka ce annabi zai bude musu annabi ce suka na shirin zan tafi yakin tabuka sai na dawo da ya dawo sai suka ce mun dawo tuni ka zo ka bude mana masallaci annabi ya shirya zai je bude masallaci kenan Allah ya aiko ya ce wala tusalli ya aiko ya ce allazina takhazu masjidan diraran wa kufran وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولآلف إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون Allah ya ce wa annabi ni nake ce maka wa annal masajid lillahi duk masallaci na Allah to banda wannan wannan ba nawa bane masallacin kafirci ne ba na musulunci bane masallacin raba kan jama'a ne ba na hada kan jama'a bane masjidan diraran wa kubran masallacin cutar da musulmi ne da musulunci wa tafriqan bainal mu'minina masallacin raba kan musulmi ne wa irsadan liman qad harba Allah wa rasuluhu min qablu sun yi shi ne dai yazo kan fasta office na jin labarin mutumin nan da ka sani makiyin mu din nan tun da ka zo garin nan shine Abu Amir Ar-Rahib kar ka yadda kai sallah a wurin annabi yasa aka rushe masallacin aka kona to saboda haka kullum tarihi na maimaita kansa a wannan zamani an samu wasu sababbin masallatai ba su kai shekara talatin har yanzu
amma waɗannan masallatai ba abin da ake sai zagin waliyai sai kafirta musulmi sai koya mutane kin iyayensu da kin danginsu raba kan musulmi in za ka jarraba masallacin na Allah ne ko na ko na mutane ne ku ɗauki mutane ga mutum hamsin ku je ku shiga masallacin su da ranar juma'a ku ce mun zo ne ga masallaci za mu yi zikirin juma'a mu baki ne in sun bari kun shiga kun yi zikirin Allah to masallacin na Allah ne in sun hana to masjidul girari ne domin dama Allah ce fi buyutin ajil an turfa yuzkar fi hasmuhu wa man yadlu mimman mana masajid la an yuzkar fi hasmuhu in dai sun bari an yi zikirin juma'a to masallacin na Allah ne an yi sallah an yi zikiri annabi yana ce inna ma buniyatil masajidu lizikri was sara abin da yasa ake gina masallatai don ayi zikiri don ayi sallah idan waɗannan sababbin masallatai ba na masjidu dirari bane a samu mutane kamar hamsin ko arba'in da la'asar ran juma'a tunda Allah ya ce ayi zikirin juma'a kullum ran juma'a wa kullu la'alakum tuflihuna in sun kun ce za mu shiga mu zikirin juma'a in sun bar ku to masallacin Allah ne in sun hana ku wa manazlahu mimman mana masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu to ya zo masjidu dirari kenan shi kenan suka ce to wa yazi wal munafiqina wal munafiqati Allah zai azaba wa munafikai wato wanda suke sake cikin muminai amma suna kiran muminai wai su faha idan an musu nasiha وإذا قيل آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء wai wawaye wanda suka sallama a kansu mutane to su ne munafikai wa yazuwar munafiki na munafikati Allah zai munafikai azaba maza da mata wal mushriki na wal mushrikati da arna masu tsafi maza da mata azzani na billahi zanna sau'i masu mummunan zato wa Allah alaihim da'iratu sau'i masu fatan kullum wai a juyin mulki dai a kauda annabi da sahabbansa su samu zaman lafiya a gare su Allah ce to ko juyin ya zo ma dai a kansu kan kai da sahabbai ba alaihim dairatu sau wa ghadiba Allah alaihim Allah ya yi fishi da su wa la'anahum Allah ya la'ance su masu majidu dirari kenan ghadiba Allah alaihim Allah ya yi fishi da su wa la'anahum Allah ya la'ance su وأعد لهم جهنم يا شيء أمسكم جهنم وساء مسيرا فكما تايموني ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما وبقي جزء لنا تامك دي cewa ne ku koma gida din ba tsoro ba ne walillahi junudu samawati wal ardi rundunar sama da ƙasa duk na Allah ne da ya ba da umarni kawai lokacin sauro sai ya kashe na marudu sauro sai ya kashe na marudu komi kafircin kafin sauro ɗaya sai maganin sa walillahi junudu samawati wal ardi rundunar sama da ƙasa duk na Allah ne to kana Allah haka Allah yake azizan mabuwayi ne mai harkar da kafirai da kafirci hakiman mai hikima ne mai shimfiɗa hukunci ne
inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya rasulullah inna mu in ji Allah nunul azabati kenan inna arsalnaka mu mun aiko ka ne shahidan ka zo ka yi shaida wa al'ummarka al'ummarka kuma ta yi shaida wa al'ummar sauran wada wa kazalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida manzo Allah kai shaida ne na imanin mu'minanka kai shaida ne wa muminanka in sun yi shaida wa annabawa kafirai sun ki shaida su kai ne za ka yi musu shaida wa mubashiran kai mai yin albishir ne wa mumini kowane mumini zai shiga aljanna wa naziran kuma kai mai gargadi ne kowane kafiri da munafiki da shiga azaba irin wanda aka fara da zunnan albishir irin wanda aka yi yudkhil al-mu'mina al-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar har zuwa karshe naziran kuma kamar yadda aka bari wa yazunu munafiqina munafiqati zuwa karshe shahidan wa mubashiran wa nazira
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ناي هكذا lituminu billahi da kai manzon Allah da sauran mutane duk gabaki ɗaya lituminu billahi wa rasulihi manzon Allah kansa an umurce shi bayan ya yi imani da Allah ya yi imani da annabcinsa lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu ya ku mu'minai ku girmama annabi sallallahu alaihi wa sallam wa tuwaqqiru ku darajanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda wa rafa'ana laka zikiraka duk lokacin da aka faɗi Allah sai an faɗe shi don darajarsa lalle ku girma annabi lalle ku darajanta annabi wa tusabbihu shi kuma Allah ku yi masa tasbihi bukuratan wa asila ku yi masa tasbihi safe da yamma lazimin safe kenan da lazimin yamma mutane suna nunawa kamar ko mun zo lokacin da za mu tsaye da karatunmu ne a nan Allah maimaita mana Allah kai mu baɗi lafiya wanda muka faɗa daidai saboda mun gode wa Allah wanda ya mutane ‘ya'yan Adama kuma ya haɗa mu da annabi Muhammadu shugaban annabawa mun gode wa Allah da ya bamu alƙur'ani ya bamu watan Ramadana Allah ya sanya mu daga cikin wanda aka musu gafara aka yantar da su albarka annabi sallallahu alaihi wasallama muna godiya wa dukkan waɗanda suka tsaya suka taimaka mana cikin wannan harka ta isar da aikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna godewa waɗanda suka biya kuɗi a gidajen rediyo da talabijin aka sa wannan karatu musamman a gwamnan Kaduna da gwamnan Zamfara da mutanen da suka taimaka kamar rediyon nagarta da sauran duk wanda yake da hannun taimaka a cikin Allah saka muku da alheri Allah saka muku da alheri muna godiya Allah saka muku da alheri muna gode wa ƴan sanda muna gode wa SS muna gode wa rediyon tarayya muna gode dukkan rediyo rediyon jiha dukkan su muna gode musu Allah saka musu da alheri Allah ba su ladan isar da aikan manzon Allah zuwa duniya albarka annabi sallallahu alaihi wasallama mun gode wa Allah za mu nanata abinda muke faɗa gwamnati ta tarayya don Allah ta yi adalci wannan zalunci ya yi mana yawa ashe waɗansu mutane su kakkashe mutane kamar filato kenan su kakkashe mutane su kakkashe mutane amma daga ba zuwa ce shikenan a yafewa waɗanda suka yi kisan kai din a zauna lafiya kuma a dawo da gwamnatin da ta yi wannan kisan kai din gwamnatin da ta yi kisan kai a sake dawowa da ita kuma kuma a ce an yafe a yafe a zauna lafiya amma ga mutanenmu kullun shekara sai mun yi magana su manje mustafa tuhuma kawai an ɗan a sake su har yanzu ta kai mun rubuta takarda mu yan arewa gaba ɗaya mun tura musu amma har yanzu ba a sako waɗannan mutane ba to wannan zalunci ne a fili muna roƙo a kau da wannan zalunci a yi adalci in ana neman zaman lafiya mu musulmi masu neman zaman lafiya ne masu neman zaman lafiya ne masu yarda da ikon Allah ne amma ana yi mana zalunci wani lokaci ana ganin kamar ba ma ganewa ba yana cikin misalai har yanzu irin abin da ake faɗa an ce an an ba da shugabancin custom a filato ne don a shigo musu da makamai yadda suka ga dama kuma haka ɗin an ba da custom ɗin a nan shugaban custom a filato yake kuma an san matsayinsa kuma don a rushe a ɓoye yawan musulmi sai aka bada shugaban kidaya har yanzu a filato din sai aka ɗauko dijinsa a yamma shi ma ba musulmi ba ne sai ka ce mu musulmi ba mu da wani abu a najeriya duk waɗannan irin zalunci muna fata gwamnati ta canja waɗannan zalunci ta yi adalci don samun zaman lafiya ina kiran ƴan uwana musulmi mu haɗa kanmu mu yi ƙarfi ɗaya ba don mu yi tawaye ba ba don mu cuci wani ba don mu samu a ba mu haƙƙinmu mu ƴan ƙasa ne mutum komi haukansa ya zan mu musulmi mu ne majority ko an rubuta menene a takarda dai mu ne dai majority duk yadda aka yi in za a sa m a sa a sa m a sa c a murda ya zama c ya fi m yawa wato muslim kirista kenan to duk yadda aka yi da ai gaskiya za ta bayyana kansa kan to muna roƙon gwamnatin tarayya mu ba matsorata bane a'a ko kaɗan mu masu daɗin zama ne yadda da ikon Allah masu yadda da ikon Allah ne da mu masharranta ne da ƙasar nan bata zauna lafiya ba musamman ɓangaren mu mu ƴan ɗariƙa tijaniya amma da ina fatan Allah kai mu wannan irin rana in muku albishir haɗuwan kanmu mu musulmin Najeriya gaba ɗaya mun haɗa kanmu amma kash kamun lokacin sai aka samu wani abu wanda ba haka ba mun yi sulhu da dukkan yan izala mun zauna lafiya mun yi mitin a kaduna mun yi mitin sau biyu a zamfara mun sake mitin a wurare akan mun yadda za mu haɗa kanmu ƙarfi ɗaya a najeriya mu musulmi yadda za mu kare kanmu ba don mu yi wa wani sharri ba akan cewa su yadda in mutum ya yi sallah a yadda musulmi ne banda zagin waliye banda zagin ɗariƙunsu muka yadda muka yarjejeniya muka tabbatar da wannan muka zauna lafiya amma abin haushi sai suka yi sabon shugaba sabon shugabansu ya ce musu karku yadda karku yadda ba haɗa kai akan ƙarya idan ana son haɗa kai sai ƴan ƙadiriya sun jefar da gangansu wato bandiri sai ƴan tijjani sun keta zanin wazifarsu su zo mu haɗa kai amma ban da haka ba za mu haɗa kai da kafirai ba wai in yan izala wai mu ne kafirai wai mu masu salatu fati kafirai ne abin da aka manta tuntuni ya dawo cikin wannan wata babu yan izala wanda suke kafirtawa da zagi sai yan tijjaniya da yan kadiriya wai mu kafirai ne muna salatu fati mu kafirai ne muna yin tarbiyya kafircin mu yafi na mishan yafi na yahudu kuma su yi mana kazafi su ce wai dan ɗariƙa in ya yi aure sai ya kai matarsa wajen shehunsa ya yi jima'i da ita tukuna kamu a kai wajen ango kaji wannan ƙarya ta ƙarya ce na hijirin tsifki saboda haka muke sanar da jama'an musulmin najeriya kowane musulmin najeriya dan uwanmu ne kowane musulmin duniya dan uwanmu ne amma mu rabu da yan izara ba ruwanmu da su ba ruwanmu da yan izara ba komai da zai haɗa mu da yan izara tunda suka ce mu kafirai ne to mu mun rike abin da muka rike su su rike musuluncin su wanda siyasa ta fi shi su rike ba ruwan mu yan izala ba abin da zai sake hada mu yan izala tunda suka ce mu kafirai ne domin in mun yarda yanzu mun karyata annabi kenan annabi ya ce man qala li akhi ya kafiru faqad ba biya aduma duk musulmin da ya faɗa musulman wasa kafiri take ɗayan su ya zama kafiri to da sun janye gaya mana kafirai har mun je mun yi sulhu a zamfara mun yi taro iri iri yanzu shugaban sabo ya ce kar su yarda mu kafirai ne kar haɗa kai da mu mu kafirai ne saboda haka mun mu rabu da yan izala ba ruwan mu da yan izala nasu daban namu daban kuma muna haɗa kai da kowane musulmin Najeriya dan uwan mu ne kowane musulmin Najeriya ba mu damu da ko yana dariƙa ko ba ba kowane musulmin Najeriya dan uwan mu ne amma banda dan izala ba ruwan mu da shi Allah ya kiyaye mu kasar mu domin idan mun yarda mun haɗu da su mun karyata annabin da ce ɗayan mu kafiri ne saboda haka Allah ba mu lafiya da zaman lafiya mu ta addu'a Allah kiyaye mana kasar mu Allah ya kare kafirci da munafirci Allah ya kare bidiya ya taimaki sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali mu ta karanta hasbunallahi ni'mal wakilu har har mu ga Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana addinin mu da kasar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu kuma
gwamnoninmu na arewa da sanadinmu na arewa da wakilanmu na arewa an tabbatar da za a tono teku a biyo ta baro a biyo ta a buɗe lokaja amma tun da wannan gwamnatin ta hau ta haƙi ta danne kuma suna da iko su ma zaɓaɓɓu na ma ba su komai ba a kai muna kiransu lallai su wani abu maganan tonon fetur a arewa lallai su wani abu maganan gyaran matatun mai da suke arewa da wuraren ma'aikatan karfe na arewa da aka, aka danne don a lalata mu duk dai a dawo da ayyukansu ba za mu yadda mu jefar da haƙƙinmu ba muna roƙon Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya kuma ɗariƙar tijaniya ya jama musulmi ɗariƙar tijaniya ɗariƙar tijaniya ba kafirci ba ne musulunci ne domin babu ka babu babu a'udhu billahi minash shaitani rajim cikin kafirci ba bismillahi rahmanir rahim cikin kafirci babu karanta fatiha cikin kafirci ba istighfar cikin kafirci ba salatin cikin kafirci ba rayuwa cikin kafirci kafirci ne to shi ne kafirci faɗi sharadi ku yi niyya zan ba ku riga tijaniya duk inda kuke ko ban samu hannun da na gama ba maimakon mutum ya zama wai suna kiran wai bayin wai suna kiran bayin annabi Muhammadu bayin waliyai to mun yadda mu zama bayin annabi Muhammadu bayin waliyai maimakon mu zama bayin Amerika da Ingila Dariƙar tijjani an ci gaba a fita ba hada da wata dariƙa ba ziyara wasu waliyai sai wanda suke cikin ɗayan da ziyara bara ce wanda yake da gata baya bara kulawa da sallah kulawa da iyaye musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ba a shan taba duk wanda ya kai wannan sharuɗa yanzu nan zan bashi ɗari ga tijjan in yan koma gida ya tambayi wanda suka iya su koya masa yadda ake maza da mata Allah sada mu da annabi Allah sada mu da jika manzon Allah shehu tijjani Allah sada mu da khalifar shehu Ibrahim Kaula bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحه na ba ku riga tijjaniya na jaddada wanda suke yi da a zauna lafiya a yi ta'adda mu zauna lafiya a yi ta'adda mu musulmi mu nuna makwabtanmu kiristoci zaman lafiya da bin umarnin Allah da annabi har su gane mu masu son zaman lafiya su kunya su zauna lafiya tare da mu mu zauna lafiya da junanmu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana kasar mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya su ba mu haƙƙin mu mu ba su haƙƙin su mu zauna lafiya fatiha salatul fati jama'a Allah ba ku lada Allah ba ku ladan wanda suke girma alqur'ani Allah ba ku ladan wanda suke girma alqur'ani Allah kai dukkan ku gidajen ku lafiya bakin mu na cikin ƙasa da bakin mu na waje duk Allah kai gidajen lafiya har muna da muna da su daga Morocco muna da su daga daga daga daga Mauritania duk da Allah kai kowa gidansa lafiya Allah kai gidajen ku lafiya Allah ba ku lada Allah maimaita mana ko Allah da zamu je umra in mun je umra ma zamu ta muku addu'a da ku da dukkan jama'an mutanen Najeriya gaba da albarka da su Allah mai mai ta mana Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah karya makiya Allah karya makiya Allah karya makiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ta miki sunnan manzon Allah Allah karya bidiya Allah karya bidiya Allah karya mutanen bidiya من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد a cewa siyasa ta fi zalla dai baya cikin addini cewa a jefa ƙuri'a ya fi haji baya cikin addini a rasa fiye na za irin su da yawa saboda haka ne suka yi tafsiri annabi ya sa sunan tafsiri raddu raddul azhani an ma halil qur'ani fa huwa raddun raddu yana hannu saboda su suka yi man hadin ibn hadha ma laysa minhu Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu da kasar mu a dukkan waɗanda suka halarta nan manyan mutane cikin ƙasa musamman sahibi na sakataren gwamnatin da ya wuce wamban katagun alhaji aminu sale da mai girma ciroma da mai girma hakimi da manyan mutane waɗanda suke ba zai iya gidaye su wakilin gwamnan kaduna da sauran manyan mutane da suke nan allah saka muku da alheri allah kai gida lafiya allah ba ku ladan girma alqur'ani sake yin addu'a fatiha salatul fatiha الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليه وسلم سلام عليكم الحمد لله رب العالمين dan izala ba wuki su bane su suka kore mu sun ce mu kafirai ne kar ai komai da mu saboda kuma ba komai da su yanzu
malam kar ku turo malam malam da ana ba za turo ba za ba za tura ba
dole fa su kasa mu samu wannan wannan don Allah don
aka maka la zauna
Allah